السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 23 ga watan zulqada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da goma ga watan biyar miladiya 2020 2026 in ya inganta wanda sai ce muna ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka mai suna ahkamul jana'iz wa bid'aha littafi wanda yake mana bayani hukunce hukunce kan abin da ya shahi wankan gawa sa mutum kabari da sauransu da kuma bid'o'i wanda aka kago aka sa a cikin wannan lamarika na babban malamin addinin musulunci abu abdurrahman muhammad nasiru dinin albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga munafici da kuma riya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu suka su zama na sulacira mu duniya da lahira wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi wanda mala yana muna bayanin cewa wannan sabon bugu abin da ya kumsa a ciki daga ciki sai malam yake ziyadatun ba'dul fawaid al-fiqhiyya wal hadithiyya akwai wasu ƙarin fa'idodi da ke da kai a cikin wannan sabon bugu wanda suka shahi na ilimin hadisi da kuma ilimi na fiqhu muna fahimta ko yake cewa na kafirun min al-hawashi ila sulm al-kitabi hatta tattasil afkar al-qari wa tattasil yake cewa na ɗauko abubuwa wanda suke ƙasan littafi kamar da wancan satin na gwada muku ko? Na kai su a sama saboda tunanin wanda yake karantawa ya zama na daidai ya haɗu kenan ba sai ya kallo ba kuma ya koma ƙasa ya kalla sannan ya tafi daidai sai na uku yake cewa ina ya fi birbabtul kitabi kalmatihi wa hurufihi sannan na kula da wasalce kalmomi na wannan littafi da kuma wasu harufa muna fahimta ko sakamakon wancan tsohon bugu kamar yadda na guda muku babu sai na hudu yake cewa tasihu bi ba'd al mawadi allati waqa'a li fiha nahatu gyara wasu wurare wanda kuskuren alƙalami ko kuma na kuskure mala yake a wannan sabon bugu na yi ƙoƙarin gyara su sun matanabbahatu laha wanda bayan na karanta na gano ni da kaina na yi kuskure aunu hibat ilaiha ko kuma aka nuna mun wannan kuskura muna fahimta ko sai yake cewa sunu'ul faharis ilmiya tuqarribu fa'idatan lil qari yace nayi sa wannan faharis wannan na gwada muku su ko eh wanda ake sunar ko wanda suke yake cewa na tsara su wanda suka dace na ilimi da kuma na zamani ta yadda za su taimaka ma duk wani mai karanta wannan littafi ahkamul jana'izi wa bidaquha sai yake cewa kuma wa tuyassirul wa tuyassirul istifadat za su sauƙaƙa mishi samun wasu fa'idodi wasu irin fa'idodi sai malai yake cewa min al-abhas wanda in mutum zai bincike a cikin littafin zai bincika wata mas'ala ila ghairi zalika min al-fawaid min al-fawaid wa zawaid da kuma ƙarin wasu fa'idodi da nasa wanda saba sai sabanu wa an ga wanda nayi bayani yake cewa tastahil bihal uyun wanda za su yi ma ido tozali wanda za su yi ma ido kwalli wa tushilu min hal azhan wal uqul wanda za su amfana da duk wani wanda yake karanta wannan littafi za su amfanar da shi a tunanin shi da kuma a kwakwalwar shi kenan yanzu kamar da muka bada misali kana jibawa in kana son ka jiba wani matsala daga ka ɗauko wannan ya rasa na littafin sai ka jiba ina son in ga wayya ne ake wankan gawa ko kabbara sallar gawa kabbara nawa ake yi muna fahimta kenan yanzu da ka jiba sai ka ga ashe ga shi nan ma kenan kai tsaye sai ka je cikin faji in muna ganewa ko sai ke cewa ومما لا ومما لا يتبطأ في ذكره ما لا yake ga abinda ba a jinkiri wurin bayanin shi menene yace anna hadhihi tab'a ala hadhihi sura wannan littafi wanda ke ga hannunmu wannan sabon bugu wa bi hadhihi ziyadat mala yace da wannan ƙare ƙare da ke da kai a cikin wannan can baya babu su na takhatul litab'at as-sabiqat kullaha ya shafe duk wani bugu da ka sani na ahkamul jana'iz wannan bugu muna fahimta ko malamin ce ya shafe duk wani bugu da ka sani na ahkamul jana'iz wa hiya haqqun khalisun li maktabatil ma'arif wannan littafi wanda ke da haƙƙin buga shi sune maktabatul ma'arif wadda take riyad laysa li ahadin munafasatuhu fiha ba wani wanda yake jayayya da su ko yake da haƙƙin buga shi bayan su kadai muna fahimta ko wanda ake ce ma durwa dukiyar ko kenan wannan maktaba maktabatul ma'arif ita kadai take da dama ta buga wannan littafin kuma bugun ta ne kadai ne wannan littafin ya aminta da shi kamar yadda za mu zauwa mu shi an samu wasu wanda hamma kusan ka ce satan littafin suka yi ba da izinin mai littafin ba suka je suka buga shi yadda suke so muna fahimta to mai littafin ya baranta da su kawai da wasu da aka yi musu magana suka ce a'a ai kawai sun taimaka ne wurin ya da ilimi da sauransu to duka muhammad nasu ne albani ke cewa to wannan bugun shi kaɗai ne ni na yarda da shi muna fahimta ya sa muka ce kowa ya je ya nemo wannan littafin mala ya ce sabbatallahu qatana ila al-haqqi wa bil haqqi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا محمد ناصر الدين الباني ya sadat inda ya buga wannan littafi hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da sha biyu ya buga shi biyu watan hudu wani wata ne wata hudu a ta wani yake abin da sawa ta an ce ma ko kaji gon watan musulunci a baji ba imal al'akira muharram safar rabi'u awwal rabi'u tsari to shine wancan satin wace dace aka yi Muhammad Nasiruddin Albani a Jamil jazakumullahu khairan 1332 hijriya ya mutu kuma dubu ɗaya da ɗari hudu da da ishirin milkatar zai hijiriya ya mutu kaga an gayi ma kuma an ƙara mantawa so wancan wana miladiya ha min lafsan kwambi aka ne min lafsan kasar ya mutu yaushe min lafsan kasar zanzibar shi ne amfanin mutum ya ɗan riƙe littafi da ɗan karamin ko duka a hannun shi yana rubutawa to yanzu kaga wannan bugun an yi shi hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1412 1412 kenan yanzu muna 1447 shekara nawa a eh sai a yi milkar sandus muwayen milkar sanka don set tawo ina san tukuku ne a yi uwa littari ko sarantank ko dai kuka gai ne ban buga ba sai malam ya ciki ce da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wanda wannan shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarni da duk wanda ya zamna wani wuri muna fahimta ko ko karatu akai ko wata tattaunawa kai ko ma wani wuri ka bi a ana so in zaka wucewa ko zaka ida wannan abin da kake ta take da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba karamar hikima da ke da kai cikin wannan ba annabi yace in mutum yayi ta a wuri in ya tashi a wurin to duk wani laifin shi ko kuskure da ya a wurin Allah ya yaje mishi sannan Allah sai ya daga daraja shi shi yasa sahabbai ba su wasa da ita za ka samu mu wani ma bai iya ta ba duk abin da kai ita ce ake ce ma kafaratul majlis duk wurin da ka zamna ka tashi wurin aiki ne shago ne makaranta ne ina ne ina ne duk inda ka zamna ka tashi eh kwalce jami'a kana idawa za ka tashi ka ce sau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in mu shane ke ka'ida kurka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan shine shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ilin ka'ida zaka tashi abin da ya kamata kai ke hmm ba bonjour ne ba ko kuma ko orebuwa da wasu kalmomi makamanta haka ko sai an jima ko a huta lahiya duka in ka yi da wannan can sai ka yi in ka yi bayan ka yi wancan duka hayaniyar samu da aka gada uwaye da kakanni sai ka yi wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai malam yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna neman gafara Allah kinan ba a ƙara da wa nastahdi duka ba daidai bane ba a ka tsaya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta muna fahimta kamar yadda muke bayani wannan ita ce khutbatul haja Muhammad Nasiruddin Albani yana da littafi kanta Ibn Taymiyyah yana da akwai Professor Samir shi ma yaron Muhammad Nasiruddin Albani yana ya dauko na Ibn Taymiyyah ina ji ya sake sharhi ba ita ce wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zai wani abu in zai magana ko zai wani karatu ko zai wani bayani sai ya buɗe da shi muna fahimta kenan tana tabbatar da godiya ta tabbata ga Allah Allah kadai ake neman taimakon shi shi kadai ake neman gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da kuma mihagun ayyukan da muke aikatawa muna fahimta ko kenan kai da kanka kana da shari karan kanka kamar da hadisi ya tabbata annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ana aihuwan mutum shedan sai ya aiko nashi wakili wanda zai tsayawa ya kama ma dole dole sai an bace muna fahimta to ka gani ga sharin ka ga sharin sheda abin yayi yawa kuma innan nafsa la'amaratun bisu ko ba haka nan bane ba Allah yake dukkan rai tana umartar mai wannan rai da saban Allah illa ma rahima rabbi sai kadai wanda Allah subhanahu wataala yayi mani yayi ma rahama zaka ga wani zai iya sauraron waka ko wani zai iya kallon film wani zai iya kallon shiri haka ne ko ba haka nan bane wani sakaran har waka zai dauko wa ya dura saman sashin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaddara ka dora waka saman sashin ka ka mutu wani za ka ga in ka shiga kwanta in shekara abin da yake fidiri daga filim sai komedi ko sai ni sai wasu waƙoƙi da shirme ƙaddara duk ka gama wannan fidiri ta sai in ka mutu ha wallahi zunubi zai ci gaba da tarza ta sakamakon wannan ɓannar da ka yaɗa shi yasa in ba ka iya yaɗa alheri to kaka yaɗa shiri muna fahimta yanzu yau in ka ɗauki waƙa ta tura ma wani duk wanda ya saurari waƙa to kana da wannan zunubi wani ya ce hada ta biyya ita ma ce gaba mahi sharrun waka ita ce wadda aka buga ganga kuma aka ambaci suna Allah ce kaje ka karanta madakan na ibn al ka gani yace in aka buga mandiri ma a cikin masallaci kamata ya azo gaje wannan masallaci har kasa wurin a kashe ta sannan a zo a gina sabuwa a zo a sa sabuwa ai ya ana so a ci gaba da ibada wurin ko kuma yanzu sai ka ji sauti ya tashi normal ko ba haka nan bane ba kawai sai ka ji wai sannan an zuwa ya ba Allah ne za a yi da wannan kaga ai shirin taka ce ba shiriyar manzo Allah bace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan mu roki Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyuka da muke aikatawa sai yace man yahdillah man yahdi man yahdillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu wanda yake batar da shi nan ma kaka ce ma ya hadilla fa huwa al-muhtad ko ba haka nan bane ba a ba da manzo Allah bane ba sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ka ji tashi eh wata aya da cikin sunan ta fuka rike ta ka sai ka zo karanta ka ci gaba da karantawa amma manzo Allah ta yi man yahdillahu fala mudilla duk wanda Allah ya shiryar da shi to shine batacce eh shine shine shirye muna fahimta idan baka cewa mai yahdillah fa huwa al-muhtad ko wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida a to manzo Allah ba haka ya karantar ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka cewa wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi muna fahimta wannan yana nuna mana shiriya a hannun Allah take shi kadai ba wanda ya isa ya shiryar da wani sai Allah muna fahimta shi yasa zaka ga annabawa sai Allah ya jarrabe su suna ji suna gani matayen su kahuce ma Allah suna ji suna gani iyan su kahuce ma Allah suna ji suna gani wasu daga cikin uwayen su su ibn Allah ko ba haka nan bane ba kanna annabi Ibrahim yana ji yana kallo al'ummar gari suka juya mai baya baban shi ma mahaifi yake imani da shi amma ba abin da ya ja baya kan da'awa Allahu akbar sai da ni ita da'awa aikin Allah ce mun gane ita da'awa shine umami na Allah subhanahu wataala kaga wannan ke nuna in uwayen mutum ba kan shari'a suke ba bai sa dangamsar da su shi ma ya kama abin da ba shari'a bace ba amma kuma ba zai musu rishin kunya ba muna fahimta ko kamar yadda Allah ya ce wa sahibuhu ma fi dunya ma'rufa sai malam ya ci gaba da cewa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa ba abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah muna fahimta Allah kadai ya cancanci abota bushi bayan Allah subhanahu wataala ba wani wanda ya isa abota mai tare da Allah ba wani wanda ya isa a bar Allah abota bushi kowane ne shi ko mun mulkin shi ko mun kudin shi ko mun matsayin shi duk wani abu da yake takama da shi bai isa a bar Allah a bishi ba kowane ne shi muna fahimta ko shine abin da ake so mu yi imani da shi sai yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa ba wani eh, ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne shi kadai Allah ya mun umarni in bi ido na li bayan manzon Allah ba wanda Allah ya ce in bi shi ido na li sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kadai ya isa ya shar'anta mun abu a addinin ini manzon Allah kadai ya cancanci in tashi tsaye tsayin daka in kare abin da ya karantar da shi muna fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya kai shi kadai ya tantanta kai in kuskura in yi bid'a a hakkin shi ko kuma addini shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna fahimta shi yasa mu ta farkin mu ahlus sunna Allah da annabi ne kadai ake bi da kuma wanda suka ba Allah da annabi bisa kyautatawa muna fahimta duk wani wanda ya sauka kan layi to Allah ji kanshi babu tare da shi tsakanin mu da shi addu'a ne Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi ya dawo da shi akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan uwa ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne a ba a ɗauka haƙƙin Allah a ba manza Allah ba a cewa dan Allah dan annabi muna fahimta kamar yadda muka yi karatu mu na ƙarshe ƙarshe ko ba haka nan bane ba ha wani ma sai ya kora Allah ya ce da annabi a bani ko dan darajar manza Allah ko ba haka nan bane ba duka wannan shi karan kanshi manza Allah ba shi ya shi bace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kadai ake ma wannan shi yasa kuka ga hatta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da za ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi sai ka mishi da kanshi yana cewa a ba haka bane ba shi bawa Allah ne manzon Allah ne muna fahimta ko saboda ni shi ya fi kowa sanin waye Allah subhanahu wa ta'ala to musulmi abinda ake kiran mu kan shi kenan ba wani boka ba wani malami ba wani sarai kawai so ake kaba Qur'ani da hadisi da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shiriyar sahabban shi muna fahimta ko to abinda ake so mu ta kenan ba magana ka kawo wani san rai ko ba haka nan ba kaga mace za ta hita da gele saboda tare na mutane a muta magana ita ma ta yi kokarin ta kawo saranta wata ma za ta hita ba hijabun a muta magana ta ce imani a zuciya ke ko to wallahi duk wanda ke hita ba hijabi duk wanda ke hita da gele to ta san ita dai innan in ana neman wanda suka saba makaratun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an sa sunanta ba ta je da kanta ta bada sunanta ta ce ga mu mu ne muka yi tawaye ma alqur'ani mu ne muka yi tawaye ma sunna an ce mu sa hijabi mun kiya mun sa gani an ce mu sa hijabi mun ki sa hijabin ma baki ɗaya mun so mun ce imani a zuciya yake muna fahimta sannan duk namijin da ya bar matar shi ta hito da hijabun da ba shirya manzo Allah ta karanta da shi ba ko da gari ko ta hito ma ba hijabun to wallahi ya shirya amsar da zai ba Allah subhanahu wataala dole ka san wace irin shiga ya kamata mata ka ta yi ta kwarai da gaske muna tare kasa an saborin da kowa yake hawa babu daɗi mata masu leko bakin kowa ba hijabi ai wannan in basu tuba ba wuta suka yi kwarai da gaske ina da gaske hita ba tare da umarnin miji ba kimi bakin kofa da gulma za ka ga duk wani abu da ake kai namiji cikin unguwa kai ta kai da kawo ba kan labari ka je ta kuma kana zuwa ina kika samu labari a Allah ya shirye da mu sai malam yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah wa la tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku mutu kwashe kuna musulmai muna fahimta ko wannan kaga fa duk annabawan Allah addu'ar da suke Allah subhanahu wata'ala yayi ya kashe su suna musulmai yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku al'ummar duniya baki daya ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya shine annabawa annabi adam wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wanda ya ya halitta ma wannan mijin mata daga gare shi sannan ya watsa zuriya ta dalilin su maza da mata wattaqullah ya ku al'umma ku ji tsoron wannan ubangiji a allazi tasaaluna bihi wanda kuke roko muna fahimta Allah ba ni kaza Allah eh mun kaza sai ce wal arham kuma ku sadar da zumunta muna fahimta wannan jikin manzo Allah zai bayani yana yi da wannan da kutubatul haja yake jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayani zaka samu bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tarbancin fursan ko ji fursan yana yi kutubatul haja yace a sadar da zumunta inna allaha kana alaikum raqiba lalle ku sani Allah subhanahu wa ta'ala yana sani da duk abubuwan da muke aikatawa muna fahimta a sadar da zumunta ko zumunci ma yanzu ai Allah ya kai yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku ga yi magana wadda take ta gaskiya ku ga yi magana wadda ita ce Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi suka yarda a gai in kuka yi haka mi Allah zai muku shine yuslih lakum a'malukum idan ku tsaya da bauta Allah kan ku yi bid'a ku tsaya da sunna kan ku yi shirka ku tsayar da tauhidi in kuka yi haka wa yuslih lakum a'malukum Allah sai ya gyara muku ayyukan ku baki daya wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah ay uwa ku sani duk wanda yayi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a wa rasulahu yayi ma manzon Allah da'a faqad faza fawzan azima hakika wannan ya rabauta rabauta wanda take mai girma shine Allah subhanahu wataala ya taimake ka kana musulmi ya taimake ka ba ka yin bid'a to babu shakka Allah subhanahu wataala yayi ma babban baiwa uwa uba ka mutu akan wannan tafarki a ce kai tunda ka zo ba ruwanka da harka wannan layu da ake yi ha ba ruwanka da harka a ce akwai wani mai gobe da nisa akwai mai gobe da nisa banda Allah ne yana da gobe da nisa da wani da wani suke baya haushi a yana da gobe da nita yake jira sai kun zo ku bashi wani abu duk makaryata ne masharanta ne ba wani amfani da suke da cikin al'umma bayan sharri kawai da suke yada muna fahimta ba yiwa a karantar da kai karatun manzo Allah wani ya ce a to a haka ya haka ba balayi kace kai ke ganin balayi saboda kana kallon umarnin manzo Allah ana iya hada shi da na wani ni kuma ina kallon yin haka akwai lahi saboda bin yarda ba umarnin manzon Allah in hada shi da na wani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai na tsaya ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya wannan shine abin da mutane suke ce mazani shine abin da in kuka gari sai mutane suke kun tsananta kawai dan kun ce a tsaya inda Allah yake a tsaya a tsaya inda manzon Allah yake a tsaya ka a kuskura ayi san rai ta ce a kai to wannan zahi gare dai wannan zahin ne Allah ta kashe mu akan shi eh in dai shine zahin ko dan duk wani wanda zaka ja ta to miye zahiri ai ta ka fasara ba daidai ba ko hadisi aka fasara ba daidai ba in shi ne to wannan mun yarmu da kanmu ba mu tare da wannan zahiri mun gane amma in dai fasarar daidai take so ne kake mu shigo da san ranmu ko san ranka ko tawilin mu ko naka to ba mu bukata mu wannan bar mu kai ne kake kallon zahiri mu mun san wannan shine alheri saboda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta haka ne kuma haka nan bane ba in ba dan shegantaka ba mu shi ma iya karantar da kai kun in yazo so yake ka bashi amsa abin da ya koya ma haka ne to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne zaka yi maka korafiyan cikin nashi karatu yake ku yi tasbihi da hannu ku yi da tarbi ko ba haka nan bane ba yace ka ku yi walidi ku ce sai ku yi ya ce kaku asirye mu ku ce sai kun aske ya ce kaku take wando ku ce sai kun take a dan me yasa mota kake bin shirye wanda yi ta in ka zo dole ka sauke fara ka kalli gabanka ka rike batuki haka ne ko ba haka nan bane in ba ne ce sai ka take ambulen sannan ka sa bitar haka ne a'a kaka take take gaje mu gani ka sa ka sa bitar ɗin ko ko ko kuma ka sa ruwa inda ake sa isan zai yi ko ka ƙi yin bidan ka zuba ruwa don mi da kake bi nan a'a no ai haka ne haka wanda suka yi ma mota haka suka ce ai okay sai wanda ya zo da addini shi ne bai kamata ba a yadda yake sai yadda kai kake so kai da yan gidanku ko ba haka nan bane ba to duka wannan san rai ne ba wani abu bane ba in Allah ya jarabe ka da wannan cutar kai ta adda Allah ya raba ka da ita kai ni ina jin kunya ma a karanta hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi yace wannan hadisi malam anya ko munafiki ne kai ko ko Imam Shafi ko Imam Ahmad bin Hanbal ya karanta hadisi aka ce malam wannan hadisin zaka yi aiki da shi ke kai daga coci kaga na fito in ce manzon Allah yace ina musulmi ka tambaye ni hannaye aiki to kaji ko sai kaji wani malami ya ce ai sunnonin nan yawa ce gare su da haka ka zabi wanda kake so kama bari duka ka bari duka kawai ba shi kenan ba duk sunnar da ta tarbi gaban ka sai musulmi ta ka ci ba wata da zaka zaba ka bar wata ko ba haka nan bane ba wani ma munafiki wai ce ai sunan nan kamar ƴan mata ce kin ji ba wai ji ƴan matan nan ka ce sai ka arme su kin ji dan haka dole ne za ka dan zabi wanda sama ko ba ku gane ba ke ne yanzu addini ma sai ka ɗauka inda ya dace da san ranka koko inda ya saba ma san ranka sai ka ce nawa sai ba wuta wannan sai buza fafi ko sha Allah namu ne eh ba dai manzo Allah ya karantar ba ba wani wahala a cikin karatun manzon Allah in kaga kana wahala a ciki to kai ne baka fahimta ba wa ma ja'ala alaikum fi dini ni ana magana zahi zahin nan in muna karatu sai kaga kalle yanzu da muka zo karatun kiyamu ramadan kai ka kalla kai karatu manzo Allah ba shi bane sauki to wai sai ka tambaye mutane me zahi kawai sun san rai ne ha manzo Allah yake kana iya kiyamu ne da raka'a daya ko kai uku ba kullun ake sha ɗaya ba shiriyar manzo Allah platform ne sha ɗaya ko ba haka nan bane ba wai yanzu dan kace ka auce sha ɗaya sai a ce ka lai sai wance ce ai sha uku ko ai 20 da wani abu wai shi ne mai sauki kai in ba dan Allah ya batar da mutane ba ko a ce sai an sauke Qur'ani ko ko ba haka nan bane ba to na manzo Allah sauki ke gare shi yasa in ka kammala sai ka yi qul wallahu ahad in kana so ka duk wanda yace ba kai ba to shine bai ba Allah ya sa mu cika da imani sai malam yace amma ba'ad baya haka ba a cewa sun mamma ba da farko su kaji tsoron Allah eh amu kenan amma ba a shine karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan kawai kakali ne na lafi ka ji an ce sun amma ba a can ya rage naka mu wannan kawai ya ishe mu a bai san zamana ba ka rike naka bar mu da na manzon Allah ai da ma'ana ba ta tsaya ba ko sai rike naka ba shi kenan ba dan me yasa in ka zo baka cewa Allahu Allahu akbar kabira wurin kabbara harama sai ka ce Allahu akbar ko ka ce Allahu a'azam dan me ka baka sai ka tsaya Allahu akbar to yadda kan ka tsaya nan ma so ake ka tsaya sai da manzo Allah ya yi ka iya larabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka nan bane ba hmm na ba jirin jirin ba sai mai sai yace to ku saurara فإن أصدق الحديث كتاب الله كسني مجانا دتهي قوة مجانا زنشن ديهي قوة زنشي قسيا دأهدلشي شيء للساهم الله سبحانه وتعالى بعد مكراشيبا بعد دروادي لما بابو تكشيان دي فامي دي زفا باطرو ذكا دوتا برو تكشيان دي كسني كو أكوي سر رأي أكوي انتيري كمان زن الله صلى الله عليه وسلم إتكأيشي قسيا a matsayinka na musulmi muna fahimta amma yanzu wanda ba musulmi ba in ya ɗauki waccan ya ga ta yi mishi Allah raka taki gona amma kai dai musulmi kakka kuskura a ce Allah ya ce kace no musamman an demokarasi mu zai ta halaka eh kuna saman danje wanda daga dan sai jahannama demokarasi addini ne mai zaman kanshi kaga musulmi yana faɗa no demokarasi demokarasi ta kare ana magana Allah ya ce annabi ya ce kana ta demokarasi ha kaga wani musulmi wai yanzu wai so yake wai shi sabida ka ila hawla wala quwwata illa billah to yan uwa maganar da ta yi kowace magana adalci ta yi kowace magana zama gaskiya shine magana Allah subhanahu wa ta'ala menene ayan nan da take cewa wa man asdaqu wa man asdaqu min Allah to waye kai Allah subhanahu wa ta'ala babu shi yasa musulmi ku tsaya ga maganar Allah Allah yana tausayin mu saman kan yadda uwayen mu suke tausayin mu ba wani abu da Allah zai sa ma darka wahala wa ma ja'ala alaikum fi dini duk inda kaje in dai addini ne to wallahi sauki ne duk wanda kaje yana wahala to shi ya nemo ta shi ya nemo wahala ba manzo Allah sallallahu ya karantar da wahalan nan ba ba Allah ya karantar da ita ba shi dai ne kawai ya nemo ta ran shi ya zo ya banka yace kuma da wannan abin zai yi zai bauta sai yake cewa wa ahsanal hadi ku sani kowa kai hali duka ya zo shiriyar da ta yi kowace shiriya kyau wata shiriya hari muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam shiriyar da ta yi kowace shiriya kyau ita ce ta manzan Allah kai shi ba dai mu kaza ce ba ba ba durwa ne kaza ba dur'a a ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai duk duniya ba addini ne kai musulunci adalci duk duniya yanzu shekaran tatun wancan lalli ko ba mu yi bayanin jihadi ba kai dan Allah ba ka ji dan me ake jihadi ba jihadin ma ana yin shi saboda maslaha ta kafu ne dan a ce so su kasu mutu cikin wannan tafarki su je jahannama ba dan kwaɗayin abin da ke da kai hannunsu ba ko sa a zub da jini mu addini mu ba na zub da jini ba ne mai kowa san a zauna lahiya shi yasa a musulunci ba mai ɗaukar doka sai an yi wurin alkali muna fahimta a amman kuma akwai kuma inda musulunci yake bude kofa yace ka dauki doka a hannunka kware da gaske kamar ina barawo ya shigo gidanka ya nemi zai cin mutuncin ka ko zai cin mutuncin iyalanka ko zai iya ma dukiya wanda Allah ce kaka jira ikikin shi kawai to ya rasulullah in wani haikari na annabi ya ce kai shahada aljanna zaka Allahu akbar in wani kashe shi mazala ce ka kashe banza jini shi ya tafi ga banza da ya mun in ba shari'a manzo Allah ba ina ke da kai wannan adalci a demokarasi ba ka da dama ka bugi balawowa ko dan gata ne mutum ya kashe mutum a ce a hiddo shi zakka ko ko ba haka ne ba shi yasa wani lokaci da na tsaya ne nazari sai naga ita demokrasi ba wanda take karbe mai gindi irin yan tasha kaga karuwanci halaka ne shan giya halaka ne ko ba haka nan bane ba duka wata ta'ata da ka sani a demokrasi sai normal ko akwai liga sai kaza akwai liga sai kaza akwai liga sai kaza akwai liga sai kaza akwai durwa ne kaza duka akwai amma duka zaka samu babu wani maslaha a cikin wannan abubuwa saboda ni an sabka daga shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam yake ku sani wa sharral umur muhdathatuha mafi sharri cikin al'amarka baki daya shine mutum ya saba ma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce ma ga yadda manzon Allah yake ce to mu da yake al'adar mu kusuwa koko mu kilcir in mu kusuwa kilcir ke gare ku ta ci karo da saman za Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun kumya bane kana musulmi ma alin kanuna ka ana danganta ka da wata al'ada da saba ma addini ko ka ba haka nan bane ba ce a ana al'ada haka ake kuma an ci karo da na manzo Allah to ka sani ba abin da yake wannan shari kuma sai ya zama muku bala'i in da ku tuba ba sai ce wa kullu muhdathatun bid'a ku sani duk wani abu da aka kirkiro aka sanyo shi a cikin addinin manzo Allah to bid'a ne muna fahimta misalai barkatai ke da kai duk wani abu in dai ba na manzo Allah to sallallahu alaihi wasallam an ce addini ne to bid'a ne ana ganewa koko to wa kullu bid'atin dalala ita kuma bid'a dukkan ta bata ce dukkan bid'a in dai a addini ce to babu mai kyau in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai a addini ne ba wata bid'a mara kyau wallahi ba abin da ke da dadi irin ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai saboda yadda manzon Allah yake son mu saboda yadda manzon Allah yake kaunar mu duk bala'in kiyama manzon Allah yana roƙon Allah a yi ceto manzon Allah abu na farko da yake cewa Allahumma ummati ya Allah al'ummata ko ba haka nan bane ba mu kuma yanzu saboda wa'ansun mu ba iya bane ba sai ka karantar da su da na manzo Allah sai su bar na manzo Allah su dauke sauran su ko ba haka nan bane ba dan Allah yanzu ko baban ku ya ma umami wani ya ma umami ka saba ma na baban ku a ka bi wancan kai mishi adalci a to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah yake cewa ya muna baiwa mu masu imani da ya aiko annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mu Allah yake na aiko shi ne dan ya zama na rahama ga halittu baki daya to amma musulmi ne yanzu za a cewa ga yadda manzo Allah yake ya ce na yayi kuka akuya ya sha fara ko ba haka nan ba kaga tun nan ya kama halaka ɗan boko ba a ce na usad me me kana ji tun ya kama hanya me ya fara kuka akuya zuwa gaba in bai dawo ba sai na leki ko ba haka nan ba to ya sauka daga zaman kan layi wallahi ku bincika ku ga mashi yawanci wanda suka yi dogo boko ba su san addini ba da damar su suna mutuwa da bakin ciki ya yi research ko ta yi research ba ta iya komi ba sai wannan turancin ba ta san farilla a wallah ba balle na sallah da haka sai masifa inna lillahi ma ba ta iya ba kullun jira take yare yayin farmasiyon ta ta zo ta sa ido ta ga ina aka saba ina aka bangale ko ba haka nan bane ta yi hatta ta faɗa daga nan gidanta har tarshiyar ta bige ta koko irin kai ga banza wa ma ya sun kina yi ko an yi turanci an yi irin ta ce mu lokacin da duniya ta lalace muna sai ɗan bema irin turancin da muke yanzu jika ji wannan ita kuma ko alhamdu ba ta iya ba koko ba haka nan bane ba ka san da mu Niger yana daga cikin baiwar da Allah ya muna abinda ake gani laifi a ji kai turanci kai iraq inna lillahi sai ka ji kamar sama za ta hadawa ko ba haka nan bane ba amma yanzu kana yi wani in yazo alhamdulillahi rabbil alamin bai iya karanta ba amma daidai ne za a ma saba mishi ko saboda ni ba mu san girma Allah ba ko amma yanzu da zai zawa ya wata karamar irar za ka ga an ɗauko diskur inna ana ta yawo da shi amma kowa ya yi bismillah ba daidai karanta ta ba kowa ya yi kutubatul haja in yayi ba daidai ta ba amma mi an yi shiru wancan an yi kallon girman shi a ana kallon abun kunya ne gare mu ko ba haka ba ne ba wannan shi hayare ne kamar sauran yarurruka ba wani abu bane Allahul Musta'an Allah shi yadda mu sai yake cewa kuma wa kullu dalalatin finnar ku sani dukkanin bata ba inda take kai mai ita sai ina sai wuta jahannama Allah ka raba mu da jahannama Allah duk abin da zai samu kusa da wuta Allah ka nisan samu daga gare shi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da mu da sauran musulmai baki daya wanda kuma suka mutu Allah Allah ka kasa aljanna ke makoma gare su to kun ga sai malam yake cewa wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar dukkanin bid'a bata ce dukkanin bata wuta wannan ha introduction ake cewa ko shine muqaddima ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai yanzu wannan abun wasa ne a ce duk manzo Allah zai magana wannan shine introduction kana ji abin da yake gargadin al'umma da shi ai ka san ba abun wasa bane ba to kaje yanzu in kana karanta wannan dan bid'a zai kima wurin ka ko kuma haka ba ne ba mawaki shata cewa ke kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai tabewa nan a duniya bai tabewa gobe lahira ni za a yace ku dai tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yace yace na tsaya ga annabi Muhammadu kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai tabewa na a duniya bai tabewa gobe lahira ko dai tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ana na ana ta garzama da mutane ka kalanto hadisi sai ce me mala amman dai ni sallan ka go malam yace wa qad qala Allahu azza wa jal haqiqa to malam yayi da khutbatul haja kenan Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin girma da daukaka yace tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ai albarka mara adadi ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda mulki ke hannun shi mulkin duk duniya baki daya a hannun Allah yake wannan yana tabbatar da Allah yana da ni hannu ko ba haka nan bane ba wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan shi Allah mai iko ne akan komi komi Allah mai iko ne akan shi komi har mota ka e haɗita an motsan ka eh hashi hakkeken ka eh dan kahuwa da mun cewa ka ai shi yaba ko wanda kake kallon ba shi yaman ba dai sai ka ga program ɗin kana zawa sai ka ga taya bi ko uku sun sace ko ko ba haka wani ba ka ba ta lahiya lauka mutu kile ta ki tashi la haula wala quwwata illa billah wala wani al'amarin sai Allah kan ya kai mu matsala ce za ta hazuwa duk wannan technology ta duniya technology ta duniya sai matsalar ta faru ne za a rinka tunanin me ma matsalar wannan ba a ma san ta ba ai wannan kana ya isa ka gane da kai Allah ko ba haka ba da ba to mulkin komi a hannun Allah yake komi shi ke ba wanda ya so shi ke hana wanda ya so shi ke sa dariya shi ke sa kuka shi ke sa farin ciki shi ke sa bacin rai ba wani abu da zai faruwa a wannan duniya face da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ko ne ne in kaga wani ya ɗaukaka to Allah ne ya kai shi in kaga wani an kaso shi daga can sama ya zo ba daidai ba daidai ne Allah ne ya sako shi haka ne in kaga wani ya yi kuɗi Allah ne ya bashi in kaga wani ya samu mulki Allah ne ya bashi in kaga wani ya samu ilimi Allah ne ya bashi in ka goni ya samu aiki abun ya wuce sanin ka ba ko nisan su bace Allah ne ya bashi nawa ne ba su da ko nisan su in kuma suka samu haka ne ko ba haka nan bane kai dai roƙa wurin Allah roƙa wurin Allah kawai ka sha mamaki Allah kai ne mai badawa kai ne mai hanawa Allah duk wanda aka ga da wani abu a duniyar nan kai ne ka bashi ya Allah ba ni roƙon kowa kai nake roƙo ya Allah ina son ka bani nawa ya Allah in ka bani ka sa albarka a ciki ya kai tai kai tai kai tai ah amma a baka duk wai a ce kana examen dai da malai ce in ka ji a ce ka kalli professor in so bakwai ai ko so sha bakwai ka kalle shi kai ga banza in da gaske ne a rubuta sunanka kawai a ga ka samu to ka gani amma bari wata rana na ba ku labarin wata karama ku sha iko Allah wallahi an taɓa shirya wata jarabawa yanzu da aka zo aka shirya jarabawa ana kiran mutane ne kamar yanzu ana so ne za a ƙara ma mutane wani adiba a gaya yanayin aikin su ya kaza su ya kaza su kuma daga nan ya kaza ya kaza yanzu wani ko Allah ni ban samu labari haka bare sai daga baya ana cikin ana kira mutum bi mutum hudu su zo a yi musu yanzu kawai tunda ba a sanar da ni ba sai nayi banza da lamarin aka zo malam ana ta kaya mutane suna tada hankali suke ke dala kure wa mai ta Allah ya Allah makaraza kaya inda banza ya ne wuri yanzu aka zo da aka ida da resulta ta hito sai aka kasa ta kashi uku wasu sun wuce tare da mansiyon wasu sai sun koma sun sake farmasiyon wasu sai aka ce an kore su ni na bushe ba bai yi kwamfuri ba ko ɗaya mun yi ba to ya kamata a sare ni labarin sai daga baya bai ji ba ai mala Allah Allah ne Allah kawai in ya tashi yanka ma ko sai dai an waye gari an ganka da abu ai ta tunani ya aka yi ka bata ma kanka lokaci kawai bahaushe yake dare eh Allah yakan yi basuri wannan magana ce kamar wai kai da kake kallon basure mai tsere-tsere in shi wata tsiya ne to a dare ɗaya Allah ke yin shi ba ko ba haka nan bane to miye zai gagara Allah babu kullum in nazo ina sana kissan nan ta annabi yaqub baba annabi yusuf iyayen shi suka ce kai ce nan ba ka da aiki Allah yusuf Allah ɗana ga shahidan ka ya makamce ke kai inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ina kai kuka na ne ina kai damuwa ta ne wurin Allah yo baban ɗanka ya bace shekara nawa har yanzu sai ce kai inni a'lamu min Allah ma la ta'lamuna ni na san abin da baku sani ba Allah mai amsa roƙon bawon shi ne karshe dan guda ma yazo ya bace sai kiji kai fa gudan ya bace shekaru da yawa ana ta roƙo Allah ya bayyana shi abu ya ce to mala addu'a yi ake yi ake mala tun ba yin addu'a ka bari mana ko ko to ni kana ga mun imani ni ka sun ce yaushe nake zawa ko ko in kai tun ba ne kin ce aka zo aka ce dan guda ma ya bace sai ce asallahu an ya ce ni bihim jami'a ce kai Allah ma zai iya zo mun da wancan da ya bace da jimawa da wanga da ya bace kwanan nan kuma Allah ya zo mishi da su duka kuma lafiya lau tare da izza da daraja da daukaka kawai kuma da al'amari ga Allah haba malam yaki ake sahabbai duk sun gudu abubakar ya ga manzon Allah ya daga hannu yana addu'a ana ɗauko maɗarmin shi ana ana azamai da ta haɗa ce kai ku dawo ga manzo Allah can na adda an ci nasara kawai ku dawo mu abin da yasa kuka ga yanzu addu'a da mai yin addu'a da wanda ake ma addu'a duk cikin shakka yake ta ce ba za a raba kafa duk cikin shakka amma wallahi in ka roƙi Allah da yaƙini sai Allah ya biya ma buƙatarka manzon Allah ya yi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu yaqinin Allah zai amsa muku wanda ke cewa ud'uni astajib lakum ku roke ni ya amsa muku ganin ka shi zaka roka ya ma ruwa kawai roka da gaske kai na tsara rawi Allah kuɗin nan kana da su kuma ba abin da zaka yi da su Allah ni ina da bukatar su Allah ka bani masu albarka koko to duk arzikin da Allah ya da shi ya yi shi ne kawai saboda mu roƙa kawai ka sha mamaki sai da an waye gari an ganka bayan to ana a'a kai halawa ne subhanallah ya ya ta so kai na maryam ko ba haka nan ba kullama da kara alaiha zakarin bin haram wa jara inda harisa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah sai dai aje a sarta ta da fala special lahiyayya wadda dinnan yankin tana wahala ashe to wai wannan fala haka daga ina tace huwa min indillah wallahi daga wurin Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da wani wahala ba daga sama tana cikin daki sai dai kawai fala ta zo lahiya lau maryam daga ina haka baka ga annabin da Allah ya yi ruwan kudi ba soko kaga mutane duk sai yake ce malam yanayin rayuwa ayin kudeta kudeta tana da alaka da arzikin ka ne a da mun kudeta tana so ya kadara ne ita ma da kanta kadara ta kawo ta ko ba ba haka nan bane a mun ta gogo amma malam duk mutane sun gigice tunda aka yi kaza kamar da al'amarin ka ga Allah wani yace amma malam baka sai ne yana da ake ciki ba ko nace wani yanayi ake ciki ce duk gumin da ake ce sau gumi ana yi kam to in na san ni zai kara mini ni dai alki na auren Allah yake zai iya yiwa ma ba ma ni jarbe yake ko ba haka ran bane ba to ne zaka tada hankalinka kai kama yi tunanin wai mulkin nan ka ga ƙarshen shi ko ƙarshen ka zai gai amma duk mutane sun saki Allah kowa jaje yake yi duk wanda ka taba kai no no no no no no no haka za a yi sai ba shi ke nan ba kowa jaje yake sai yan kaɗan daga cikin mu da wahala ka kawo mutum ka ji ya ce alhamdulillah kai gaskiya Allah ya gama mana komi a ina da saura ga wani can likita kwance shi bai ma san me yake ba hitsari daga tiyo yake yi shi kashi sai yayi a wanke mai kai kuma ka shiga dushi lokacin da kake so ka hito lokacin da kake so tunda dai an kai ne disko ne kenzu ba a biya ka ba Allah bai ma komi ba ko ba haka ran bane ba tunda ka yi da lisan ba a dauke ka sarbe shi bai kuma ko baka samu aiki ba Allah ya mance da shi shi fa za ka wani sallama ya aka tada sai ce ba ta yi raka ɗaya ko bi na ji ma yana da shayi na shiru ko ba haka ran bane ba Allah ya shirye da mu sai ce allazi khalaq al-mauta ku sani fa Allah shi ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum dan ya shazabe ku ayyukum ahsanu amala ya ga wane ne zai kyautata aiki daga cikin ku Allah ka ba mu kan kyautata aiki ana nuna lokaci yayi za mu saurara wa nan har zuwa sati mai zawa idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kai muna rai sai mu ci gaba idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara karatun mu ne na ƙarshe to Allah ka karba muna Allah ka sa kuma mutuwa ta zama na hutu ce a gare mu da mu da sauran musulmi baki daya kidan za mu saurara wa ina akwai tambaya ɗaya ko biyu ko inda aka ji mai kuskure sai a tunatar da mu insha Allah ai ana gane karatun ko Assalamu alaikum salam wa rahmatullah a ce abiya ina ana bayanin kalama haka kyauta ba hadaya a wannan dala a bazu masu sanyi ana bayanin kalama haka nan kai jamre gif ina can haka na ake muku bayanin kalama ai mala Allah Allah ne wallahi Allah ka kara mini yaqini da imani wallahi zaka sha mamaki ake sai kana da wani sai wani a shi bai shi ba kai shi wani inda yake waya kai shi kai ya Allah bai kaiwa to ka ga ni wani ha ha kawai bari da mahallicin wani na wani ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa rabani da mutane ina cewa shi ho mutum lokacin da kake roƙon shi lokacin yake wushi da kai haka ne shi kuma Allah lokacin da kake roƙon shi lokacin kake ƙara matsawa kusa da shi ko ba haka nan bane ba yau ka kira mu ba ka kira yau matsala kaza yi mu matsala kaza ga wanda ke cewa ku roƙe ni in ba ku dan ba ka roƙon shi a Allah matsalar nan ta wajen duniya kowa ya kasa mini maganin ta Allah in baka mini maganin ta ba ba wanda zai mini maganin ta ya Allah ya Allah ni ne laifi ne ina tuba ya Allah na kasa cika umarnin da ka bani ya Allah kai ta yaban Allah kai ta jinjina mishi Allah maciyaci ne ne dan gidan maciyata ya Allah duk duniya ba ni arziki dukkanin su maciyata ne ya Allah duk wanda ka gani da arziki kai ne ka bashi Allah ni ma ka bani ko ba haka nan bane ba yau da kanka in ka go ta gobura kana son ta ya kai ka ja ya ja da murya ko ko ba haka nan ba magana ma ba anye da ka saba yi ba sai ka tsaya ka gyara tare da tajwidi har da kalkala zaka rike ko ha a ka ta turare ka tura kiredi ba ba haka nan bane ba to balle Allah mutane so suke kawai su rinka da haka kawai a'a sai an ji na ma Allah sai an yaba Allah sai an yi aiki ka tashi cikin dare kowa na kwana kai kai ta kuka kwarai da gaske ka gabatar da wasu ayyuka na alheri Allah nayi kaza dan kai ya Allah ka san nayi dan kai ya Allah ka yaye mana abin da ke damuna to sai ba kai komi ba ka saki baki ba ba an da ba asuban ma na yan jami'a sai sha ɗaya ko sha biyu kake yi a eh wai wani ne ya zo jami'a da ya shigo sai ga tun da ya tashi kawai sallah ake ta yi tun asuba tattar wutar nadar jizar anzar ya ce a shi mutanen da imani gari sai ne ce kai sallah asuba shi ma ake ta yi to ko asuba tun zai tashi zai zai tashi ba wani ke da kuma wanda zai cewa kowa shi ya haito ya yi sallah kage nan ba akwai gyara Allah ya shirye da mu na ma akwai wani tambaya lokaci ya yi ko da tsara to abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarayya cikin lara kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah ka raba mu da kunya duniya da lahira ya Allah ka raba mu asiri duniya da lahira ya Allah dukkan mu bayinka ne iyan bayinka ne ya Allah muna da bukatoci a wurinka kadai ya Allah ya Allah ba mu biyan bukata sai kai ya Allah ka biya mana ya Allah muna da damuwoyi wanda suka dame mu kuma mun yi imani ba mu yayewa sai kai ya Allah ka yayi mana ya Allah ka azurta mu daga arzikinka ya Allah kai ne mai arziki ka azurta mu daga arzikinka ya Allah muna roƙonka ka shirye da mu shirya na addinin musulunci ya Allah ka gwada mu da gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mu da ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a karatutukanmu ka sa albarka a iyalanmu ya Allah ka sa albarka a kasuwancinmu ya Allah ka sa albarka a cikin sha'aninmu na rayuwa baki daya ya Allah muna roƙonka ka sa yinin da yi kowanne yini daɗi da kusanci a wurinka shine yinin da zamu mutuwa ya Allah ka sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah kai gafara ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu da sauran musulmi baki daya ya Allah in ta mutu ta zo ka samu cika da imani ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kawurci da kahurai ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi Allah ka biya mushi bukatocin shi na alkhairi ya Allah duk mutumin da ke kokarin janyo mu musulunci da musulmai cikas yana shirwa ka shirye da shi ya Allah in bai shiriwa ka kawo wata guguwa ta bala'i da tabiya da shi ya Allah ka zama da kasan Nijar lahiya da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya ya Allah muna roƙon ka shiwa gabanin mu ka shiryar da su akan abin da kake so ka yarda da shi ya Allah muna roƙon ka duk mutunan da ke da niyya ko yake da ko niyya ko kuma mai sanya kawo wani tashin hankali ko rabuwar kanu ko ya taba mutuncin mu ko ya taba addinin mu a ƙasar Nijar da sauran ƙasashe al'ummar musulmi ya Allah yana shirwa ka shirye da shi in kuma ba shirwa Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dubara ya Allah bokayen nan ƙarya suke ya Allah ba su iyawa kai ne ke iyawa ya Allah kai mana magani in ta aljanna ya Allah masu shirwa daga cikin suka shirye da su ya Allah wanda ba su shirwa Allah kai ka halakar da adawa da samudawa ya Allah fir'auna ma bai gagare ka ba Allah wannan ma kai mana magani subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته